ina sauki amma da alhamdulillah ma an samu yau din da ɗan yawa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu wannan safiya safiyar asabar 20 daidai ga watan muharram a shekara ta 1435 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda take daidai da 23 ga watan 11 a shekara ta 2013 a lissafin miladiyya a ci gaba kuma da karatunmu na littafin alfurkan bai na auliyar rahman wa auliyar shaitan har yanzu muna cikin maganar da malam ibn taimiyya yake yi tsakaninsa da masu falsafa da ya bayyana ƙarshen da inda muka tsaya ya bayyana cewa waɗannan masu sufaye da suka shiga harkar falsafa sun saba wa abin da manyan malaman sufayen farko ko masu zuhudu da ilimi na farko irin su Fudail bin Iyad da Ibrahim ibn Adham da Abu Suleiman Ad-Darani da Ma'rufin Al-Karhi da kuma Malam Junaidu wato da kuma Malam Muhammad Junaidu bin Muhammad da Sahl bin Abdullah Tusturi da dai makamantansu waɗanda su tafiyar da suka yi ta gudun duniya da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba irin wannan bace to kuma sai ya kawo mana cewa abinda masu falsafa suke faɗi dangane da mala'iku cewa khayali ne ma'ana a ka kawai ake samun tunaninsu babu su a waje yace Allah maɗaukaki a ƙur'ani dai ya wasafta mana mala'iku a littafinsa da siffofin da suke saɓawa maganar waɗannan mutanen shine tubayinu ai tukhalifu qawla haula'i ma'ana Allah ya ba mu labari a ƙur'ani labarin da tabbas ya gaya mana cewa waɗannan mala'iku yadda akwai su halittu ne na haƙiƙa Allah ne halicce su suna cikin mafi girman halittar Allah subhanahu wa ta'ala ba kawai zancen zuci ba ne ba tatsuniya ba ce ba wani abu ne da babu shi ba to amma kafin nan mun ga taliki dogo da malam salih ali shekai mana kuna lura da shi masu bi littafi kenan a ra'ayina na ga mu tsallake shi saboda na bi shi gaba ɗaya na ga ya maimaita mana abubuwa da yawa da muka yi su can a baya zan dunkule mana abin da ya faɗa saboda mu tsallake shi mu wuce wawa mai sha'awa ya karanta inda tambaya wajen larabcin ko wani abu ya yi tambaya amma duk abin da ya faɗa ɗin gaskiya mun faɗa a sharhin da muka yi kuma ƙarin da ya yi barin ambata mana abin da ya faɗa ya kuma mana can bayan maganar raba khawarik abubuwan da suke saba ma al'ada abubuwan ban mamaki da suke aukuwa guda uku ne in daga annabawa ne su ake sunansu mai ashar'ance ayat wa barahin to sai maimaita mana wannan zance in kuma daga waliyai ne sunansu mai karamat idan kuma daga masu sihiri ne shaidanu sunansu khawarik shaitaniya to sai maimaita mana wannan zancen kawai dai abinda za mu ƙara samu sabo ya ce ayoyin da yake baiwa annabawa kashi biyu ne tunda a cikin alkur'ani ya ce a kamar yadda yake faɗa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga a cikin ayoyin Allah madaukaki ayoyin ubangijinsa ya ga mafi girma don al-kubra ta'anisi ne na al-akbar idan da larabci zaka ce wa abu kaza ya fi abu kaza in namiji ne sai ka ce akbar in abu ɗaya ne idan kuma mace ne sai ka ce kubura kubura shine mafi girma don haka tun da aka allah maɗauki ya ce annabi sallallahu ya ga a cikin ayoyinsa mafi girma ashe kenan akwai ayoyin da suke ƙasa shine al'ayatu sugura wannan shine abin da za mu ji wanda bai faɗa ba a baya amma abin da yake ya mana bayani a yakan cewa a khawariƙun masu sihiri abubuwan da masu sihiri suke yi suna zama khawarik ne ga jinsin mutane irinsu masu sihiri ai ba abin nan ga mutanen da ba irinsu ba ga mutanen da ba jinsinsu ɗaya ba mai sihiri yana ba da mamaki ne ga wanda baya sihiri haka ne amma wani mai sihirin irinsa zai iya yin abin da ya fi nasa ko ya rusa abin da ya yi mun gane wannan amma annabi fa da annabawa suna zuwa da ayoyinsu suna saba wa al'adar aljanu da al'adar mutane da haka abinda annabi ya zo da shi babu wani waliyi da zai zo da irinsa babu kuma wani shaidani da zai amfani da sihiri ya zo da irinsa to duk waɗannan su ne bayyana mai ai ba kuma ta ba duk wannan kuma mun faɗa ba to ma mu dau lokaci mai yawa mu sake karanta nasa gwanda mu tsallake sannan sai je inda ya kawo ka'idojin nan yace ma'ana mustalah huyula wannan shi ke buƙatar mu dan ji ai a cikin magana ibnu taymiya ya ambaci kalmar huyula huyula muka yi magana cewa shine maddar da aka yi abu da ita sai ce huyula ashai ma minhu ya takawwanu duk abin da yake kawwanuwa daga wani abu to wannan abin da ake yinsa da shi shi ake ce mai huyulansa ma'ana idan ana yin hula da fata misali ko riga ta fata to huyular wannan rigar shine fatar ko kirgin da aka dauko da haka shi yasa yake cewa qad takunu maddatan qad takunu qad yakunu ghayruha zai iya zama madda ce material ne da za iya ganin sa a taba zai iya zama wani abu daban sai ce fa huyulal alam abinda ake nufi huyula na al'alam na wannan duniya tamu shine mukawwanatul alam duk abinda aka yi duniya da shi abinda aka harhaɗa shi aka halicci duniya shi ake nufi da huyula mun gane wannan shikenan mu tsallake shi to sai kawo ka'ida muhimma ka'idan nan ita ma mun bayanin ta a cikin magana ibnu taymiya ba sai mun bi ta duka ba wacce ce ka'idar cewa in kana karanta littafan ko littafin wani marubuci to ka rika lura da abin da yake amfani da shi kuma me yake nufi da shi sannan in ya dauko maganar wani daban in yi amfani da wata kalma da shi ma ya yi amfani da mai littafin ya amfani da ita to ka gane wancan me yake nufi wannan ma me yake nufi ai mun karanta a baya cewa masu falsafa suna amfani da lafazin hadisi su a gunsu wani abu ne duk abin da yake ma'aluli shi ake nufi da hadis ku yan ilmul kalami da kuka zo musu martani sai kuka ɗauki wannan kalmar kuka yi amfani da ita su kuma yan falsafa abin da suke nufi da ita daban garin wannan abin sai suka ruɗe maimakon ta musu amfani sai suka sake rikita mutane kun gane wannan mun yi bayanin sa a makon da ya gabata to shi ma wannan sai faɗa haka nan yace maganar al-aqlu al-aql agun ɗan falsafa daban al-aqlu a shar'ance da lugar larabci daban haka nan an yi zancen ma'adi makoma tashin alkiyama abinda su suke nufi daban abinda ake nufi a qur'ani da sunna wato a yare na shari'a shi ma daban don haka wajibi idan kana karatu ka rika bambancewa mai littafinka wacce aƙida yake tafi da ita me yake nufi da kalmar da ya amfani da ita in ya ɗauko maganar wani ma me wancan ɗin yake nufi da ita ma'ana dai tunda harka ce ta amfani da kalmomi da terminologies yadda ake musamman a zamanin yanzu ma akwai wannan abin da ake ce ma yakin terminologies kila kuna ji wasu na faɗa yaƙi ne na mustalahat mustalahat shine kalmomi ko yare daban-daban zan zo in yi magana ni a yadda nake fahimta in mahangata ta shari'a ce don haka kalmomin da nake amfani da su ina amfani da su ne a mahanga ta shari'a mai shari'a take nufi da su shi nake nufi wani kuma zai zo ya amfani da wannan kalmar dai da ne amfani da ita akwai ta a shari'ance ana amfani da ita amma agun wanda ba shari'ar yake amfani da ita ba shi ba haka yake nufi da ita ba to duk lokacin da zan yi magana zan yi amfani da wannan kalmar to in san ma'anar wancan in san tawa ma'anar in na tashi bayani kuma in bayyana bambancin da ke tsakanin magana ta da tasa mun banci wannan to shine wannan ka'idar da yake faɗa in kana so ka fahimci littafin aqida to ka rika wato lura da waɗannan ka'idoji shi yasa yace ka'ida muhimma nabaha shaykhul islam ala mas'alati muhimma li yakuna taq'idan annas ga mana akwai abubuwa na larabci taq'idan ya kamata fil ulumi jami'an ba don ya zama mana wata ka'ida wata ka'ida ce a ilmomi baki daya أن المصنف لعلم قد يستخدم عبارات يتلقاها ملتقي كو المتلقي na almultaqi ne ko mutalaqi ya kamata shi mana fi ma ma'anahu min ma'ana hadhihi al-ibarat wal musannifu ana biha ma'anan akhar to ne shine ya tananatawa har waɗannan maganganu ya kawo mana har ƙarshe so nake mu koma cikin littafin mu mu fahimci maganar ibnu taymiya ba sharhin malin salih ali sheikh ba mun gane wannan to mu koma inda yake cewa wallahu subhanahu wa ta'ala domin in muka tsaya kun ga wannan zancen dogo ne na shi malam misali ali sheikh in muka tsaya karanta shi zamu yi sati biyu ko uku a kansa sannan kuma sai mun sake wani zancen mu sake komawa da wannan magana da muke ta makon da ya gabata akan khayalin yadda yan falsafa suka dauki mala'iku cewa ba hakika bane aka kawai ake tunanin su gashi kuma nan shine zai mana martani akan wannan matsalar wancan kuma zai mai da mu baya wajen wata uku ko da suka hudu da suka wuce mun yi magana akan wannan khawariq shaytaniya abin nan khawariq anbiya da sauransu da fatan mun gane yawwa ba sai mun bata lokaci akai ba nan mu koma inda ke cewa wallahu subhanahu wataala qad wasafa almalaikata fi kitabihi bi sifatin tubayinu qawla haula Allah madaukaki a cikin littafin sa ya siffanta mala'iku da siffofin da suke saba wa maganganun waɗannan 'yan falsafa ɗin gashi sai ce ka kaulihi ta'ala koma shafi na 94 daga nan magana ta ci gaba yace ka kaulihi kamar fadin Allah madaukaki da yake cewa wa qalu ittakhadha ar-rahman walada su waɗannan mushrikai ko ko abin nan kafirai suna cewa ar-rahmanu Allah mai rahama ittakhadha waladan ya rikida subhana tsarki ya tabbata ga Allah bal ibadun mukramun wannan kaulin kafirai ne mushrikai su suke cewa Allah yana da yaya yayan nan su ne mala'iku kun san kaulin mushrikan maka aiko yau suna cewa mala'iku yayan Allah ne ba wannan ba yana magana ne akan kiristoci da suke cewa annabi Isa dan Allah ba wannan ba ita bace kaulin mushrikai ne masu bautawa gumaka a ilmin su a fahimtar su mala'iku yaya ne ga Allah to shine Allah ya ba mu labari cewa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada suka ce ai Allah mai rahama ya rikida sai Allah ce subhana tsarki ya tabbata ga Allah ya tsarkaka da dangana masa da bal a bari wannan zance waɗannan mala'iku ibadun mukramuna bayi ne abin karramawa mun gane la yasbiqunahu bil qawli ba sa rigan Allah wajen wata magana ba sa riga shi su faɗi wata magana duk abin da za su faɗa suna jiran sai ya faɗa ne su masu faɗa shine ma'ana la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna su suna aiki ne da umarninsa sai ci gaba ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah yana sanar da abin da ke gaban su da abin da ke bayan su wala yashfa'una illa liman irtada ba za su yi ceto baran tashin alkiyama sai ga wanda Allah ya yarda da shi duk ci gaba akan mala'iku ake ma'ana ran tashin alkiyama wani ya nuna mana mala'iku ashe suna ceto nassin alkur'ani amma kuma ceton su baya hawa kan wani wanda su suka zaba a'a yana samuwa ne ga wanda Allah ya yarda da shi Allah kuwa baya yarda da mutumin da bashi da tauhidi wahum min khashyatihi mushfiqun su kuma masu tsoro ne ma'ana saboda tsoron Allah subhanahu wataala su masu tsoron azabarsa ne mun gane nan gun sai ce wa may yaqul minhu a cikin su kuma duk wanda yace inni ilahun nima abun bauta ne min dunihi koma bayan Allah fadhalika najzihi jahannama to wannan zamu saka masa da jahannama kaga ashe akwai su ba aka suke ba bayi ne sanannu don haka wani zo ce tatsuniya ce kamar mafarki haka suke babu mala'iku annabawan ashe ƙarya suke yi wal iyad billah wannan magana ba ta da dadin ji kace annabawa ƙarya suke ka kawo wannan tunanin ma a zuciyarka gaba ɗaya ka rusa gaba ɗaya harkar musulunci in annabi ƙarya yake to kaga qur'ani daga ina yake kenan maganganun da ya faɗa duk ina suke wannan magana ta yi muni kwarai to sai yake cewa duk mutumin da zai zo ko duk wanda a cikin mala'iku ko ma daga a cikin umuman dai ko ma kowa waye amma dai siyakin yana nuna mana mala'iku ne duk wanda a cikin su zai ce ni ma ilahi ne abun bauta ne min dunihi ko ma bayan Allah sai ce fadhalika najzihi jahannam to wannan za mu saka masa da jahannama kadhalika najzi zalimin da wannan kuma za mu saka wa azzalimai wannan a suratul anbiya kenan wa qala ta'ala Allah maɗauki kuma yake faɗi a cikin suratun najmi ya ce wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda da yawa daga cikin mala'iku a sama nan wurin yana cikin wuraren alqur'ani da baka jin an an ce as-samawati an biyo ta da wal ardi ba a ce wa kan min malakin fis samawati wal ardi ba wa kan min malakin fis samawati saboda mazaunin su su dama a sama suke ba a ƙasa ba mala'iku nawa ne ga su can suna zaune a sama la tughni shafa'atu ma'ana suna da yawa waɗanda yake ceton su baya amfani baya wadatarwa shay'an da wani abu illa min ba'di an ya'zana Allah sai bayan Allah ya bada izini kaga idan mala'ika wanda kullum bautar Allah yake yi ba zai ceci kowa da ya zaɓa ba sai wanda Allah ɗin ya zaɓa ya ceta yau shi za ka zaɓo ni mutum tun a nan duniya ka ce shi ne mai cetonka kuma ba ka da tabbas akan cewa zai yi ceto ɗin ceton nan akwai shi gaskiya ne annabawa suna ceto mala'iku suna ceto salihan bayi waliyan suna ceto amma ba su suke zaɓar wanda za su ceta ba Allah ne zai zaɓi mai ceton Allah ne zai zaɓi wanda za a ceta duk abin Allah ne shi wanda ya yi aikin kirki mai imani sai Allah ya zaɓe shi saboda Allah ya yadda da zancensa ya yadda wa radiyya lahu ƙaula kamar da yake a suratu taha Allah maɗauki ya yadda da maganar da ya ta la'ilaha illallahu ya yadda da imaninsa don haka sai ya zaɓe shi sai ya zaɓo wani kuma daga cikin ko annaba ko mala'iku sai a karrama shi gaban mutane la'alla ku a duniya in waliyi ne misali ba ku gane shi ba ba ku san shi ba mutumin kirki ne sai Allah maɗauki ya karrama shi ran tashin alƙiyama an ba ku dama da mala'iku an san su wanda Allah ya so ya karrama daga cikin waliyai salihan bayi sai a fito da shirin tashin alƙiyama sai a yanki wasu mutane a ce daga nan zuwa nan fidda su daga cikin wutar jahannama don a ga darajarsa a gun Allah subhanahu ta'ala ya nuna shi ku anan duniya ba ku san shi ba wannan shi ne takrimin da Allah maɗauki zai wa wato bayinsa don haka ashe ba wai ceton haka kawai ake yi kowa ya ga wanda ya sani ya ce kai fito mu tafi ba lamarin ba haka yake ba idan ba shi da tauhidi ba wanda ya isa cuce ya cece shi dole sai Allah madaukaki ya ba da izini to shi yasa yake cewa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda sai bayan Allah ya ba da izini shi kuma yana ba da izini gawa liman yasha'u wa yarda sai ga wanda ya so kuma ya yarda ai ma'ana radiya له قولا وفعلا وإيمانا يوم وقال تعالى Allah maɗauki kuma ya ce kaga wannan aya ta nuna mana ashe mala'iku akwai su da gaske ba tatsuniya bace ba mafarki ba to Allah maɗauki ya ce kuma har yanzu qul du'ul ladhina za'amtum min duni kace ku kira waɗannan da kuke riyawa man waɗanda ba Allah ba wannan da kuke bauta ma wanda ba Allah ba malaman tauhidi suna gaya mana in kana karanta nassoshin alkur'ani ko hadithi din da aka yi amfani da lafazin a da'a aka zo da min dunihi to du'a'u ibada ake nufi ba du'a'u mas'ala ba in dai min dunihi ta biyo baya mun gane tare da cewa du'a'u mas'alan tana shiga ciki ma'anan bauta dai ake nufi karka fasara shi kawai wanda suke kira kawai a'a wanda suke bautawa koma bayan Allah qul ka ce ud'u alladhina za'amtum min dunihi min dunillah ka kira ku kira waɗannan da kuke riyawa kuke bauta ma wanda kuma bayan Allah subhanahu wata'ala to su sani la yamlikuna mithqala dharratin ba sa mallakar gwargwadon ƙwayar zarra fis samawati a cikin sammai wala fil ardi ko a ƙasa wa ma lahum fihi ma min shirki kuma ba su da wata tarayya a cikin sammai da ƙasa wajen mallaka tare da Allah subhanahu wata'ala ko halitta mun gane wa ma lahu minhum min zahirin kuma ba su da wani mataimaki minhum daga cikin su Allah ba shi da wani mataimaki daga cikin ko mala'ikun ne ko ko duk wanda ake bauta wanda ba Allah ba duk wani wanda ake riya cewa yana da wata daraja a gun Allah subhanahu wata'ala wanda mutane suke bauta masa ba koma bayan Allah to ba su mallaki komai ba malamai suka ce nan Allah SWT ya kasa abubuwan kashi uku ya yi nafin mulki cewa sun mallaki wani abu ba su da komai banda Allah ba wanda ya mallaki duk abin da kake gani a sammai din nan da kasa komai na Allah ne mallaka mun ji ɗaya ko haka nan kuma ba su da tarayya tare da Allah a ce Allah ya mallaki wani gefe su suna da wani gefe wancan mulki na farko istiklalin ake nufi su kadai su mallaka wani ya zo ya ce maka saman nan tasa ce ko kasan tasa ce babu wannan sannan babu kuma karo na biyu wanda zai ce da shi da Allah sun mallaki sama ɗaya ya mallaki ƙasa ɗaya ya mallaki sama ko kuma saman an keta ta gida biyu gefe ɗaya na Allah ne gefe ɗaya na wani wanda ake bautawa ne wannan shi ma ƙarya ne ko a ce ƙasan sun yi tarayya da Allah maɗaukaki wani yana da wani ɓangare Allah ma yana da wani ɓangare babu mun ji wannan ko shi ne na biyu sannan sai ke ce wa malahu minhum min zahir da uku kenan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da wani mataimaki daga cikinsu ma'ana lokacin da Allah ya yi sammai da ƙasa bai nemi taimakon kowa akan ayi halittan nan ba shi kadai ya halicci sama shi kadai ya halicci ƙasa shi kadai ya halicci abin da ke cikin sammai da ƙasa da fatan mun gane nan sai sai sai kawo to wannan bayan an kore waɗannan abubuwa guda uku sai ya faɗi abu ɗaya da za su iya samu shi ma sai da izinin Allah sai ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina lahu shikenan kaga ashe duk wanda ba Allah ba ba shi da komai ceton da mutum zai ce yana zaton cewa ran tashin alkiyama zai ceci mutane to sai Allah ya tuna masa cewa wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina lahu idan baka mallaka istiklalan ba baka yi tarayya ba kuma baka taimaka wa Allah komai ba sannan ceton da kake kafafa la Allah zaka ceci mabiyanka to tun daga nan duniya an gaya maka cewa ceto fa baya amfani agun Allah illa liman adina lahu sai ga wanda Allah din ya bai wa izini kaga ashe kenan ba wani mai karfi ba mai wata dabara ba wanda zai kwashi magoya bayan sa ko ya sa su a aljihu ko a wani kuttu ya jefa su cikin aljanna duk tatsuniya ce kakar yadda da wannan zancen Allah ya yashe mu sai ce wa qala ta'ala Allah madauki ya ce walahu man fis samawati wal ard wannan kafin mu je nan wannan ayar da muka ga makaranta me alakata da mala'iku tunda ya ce ƙulidu ulazina za'amtun min duni min dunillah a cikinsu akwai yana ana magana waɗanda suke bautawa ma mala'iku su ma sun shiga tunda nan lafazi ne am da mala'iku da wanda ba mala'iku ba sun shigo in ana zancen min abin nan ƙulidu ulazina allazina ɗin nan ismu mausul ne kuma yana da umumi duk wanda ake bauta wanda ba Allah ba ya shiga ciki sawa'un jinnan wa insan wa mala'ikatan mun gane wannan yawwa sannan kuma da yake cewa ba su mallaki komai fi samawati ba kada a ga mala'iku suna sama a ce sun mallaki wani abu to shi ma nan za su iya shigowa ta nan shine alakar ayar da mala'iku wa qala ta'ala Allah madauki kuma yana cewa walahu man fi samawati wal ard wanda ke sammai da ƙasa nasa ne kun ga yazo da man man nan lil aqili shi ma ana maganar mala'iku da suke sammai duk mallakar Allah ne ashe kenan akwai su wa man indahu sannan waɗanda suke tare da shi wanda suke wurin Allah subhanahu wataala wanda suke fadar Allah subhanahu wataala nan ana nufin suwa mala'iku yawwa la yastakbiruna an ibadatihi su wanda suke tare da Allah mala'ikun nan ba sa girman kai daga bautar Allah su ce ba za su bauta wa Allah ba wala yastahsirun kuma ba sa gajiya kullun aikin su bautar Allah subhanahu wataala yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun kuma suna tasbihi dare da rana suna yi wa Allah tasbihi ba sa yankewa shine la yafturu ba sa yankewa wancan la yastahsirun ba sa gajiya la yafturuna kuma ba sa yankewa to kun ga waɗannan ai ayoyi ne daga cikin alkur'ani Allah ya magana akan mala'iku so sai malam yake cewa wa qad akhbara anan mun lura da wannan ayoyi Allah madauki ya bada labari annal mala'ikata ja'at li ibrahim a ƙarin wani zancen ne kai cewa mala'iku sun zo ga annabi ibrahim salam fi suratul bashari a sura ta ɗan adam wa annal malaka kuma cewa mala'iku a tumathilu ko tamathala nan wa annal malaka cewa mannan mala'ikan mala'ikan da allah maɗauki aiko tamathala li maryama basharan sawiya ya zo wa maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wassalam a sura ta dan adam miƙaƙƙe wato sawiyan mai cikakkiyar halitta shi na sawiyan wa kana jibrilu alaihi salam wannan duk abu guda abu ƙarin bayani ne bayan ayon da ya kawo mana sai ke faɗa cewa kai karfa kumanta mala'iku kuma suna tashakkuli suna zuwa da wata sura bayan da aka sani tasu ta mai fiffike guda ɗaya ko biyu ko uku mai da Allah madauki ba mu labari a suratul fatir ba da da fiffiken su sukan zo kuma da sura ta dan adam kamar yadda mala'iku suka zo gun annabi ibrahim sun zo a matsayin bakinsa har yaje yanka dan maraki ya kawo musu basu ci ba kun san wannan kissar yawwa to haka nan kuma maryam alaihi salam ita ma mala'ika ya zo mata lokacin da ya busa mata a farjinta Allah madauki ya aiko shi har ta dauki cikin annabi isa alaihi salatu wasalam a suratu maryam Allah madauki ya ba mu wannan labari tamassala laha basharan sawiya shi ma nasin alqur'ani kaga kenan mala'ikan nan ashe ba ta tsuniya bace har ma yana canza sifarsa zuwa wata sifa ta wato dan adam wa kana jibrilu alaihi salam hakanan mala'ika jibril alaihi salam ya ati nabiyya sallallahu alaihi wasallama fi surati dihiyatil kalbi annabi sallallahu mala'ika jibril yakan zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sura ta dan adam dan adam din ma akwai wani daga cikin sahabbai sunansa dihiya alkalbi haka yakan mala'ika jibril yakan zo da sura irin tasa wani mutum ne mai kyakkyawan sura a cikin sahabbai to annabi sallallahu malaika jibril yakan zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sura irin ta wannan mutumin kaga mutumin dihiya daban malaika jibril kuma daban amma ashe kenan wannan ya nuna malaika jibril haƙiƙa ne a wannan duniyar ba tatsuniya bace ba mafarki bane kawai abinda malami yake so ya mu gane kenan ki kama mana waɗannan ayoyi yace wa fi surati an arabiyyin yakan zo kuma a surar mutumin ƙauye balaraban ƙauye kamar yadda yake a cikin hadisin umar a cikin wato hadithi jibril wa yarahu annasu kadhalika yarahu ne ba yarahu ko kuma ina ka iya dauka hakan wa yarahum annasu kadhalika kuma mutane su gansu kamar hakan ma'ana mutanen da mala'ikun suka zo wurin su to mutanen suna ganin su kamar yadda su suka zo din in sun zo a sura ta balaraban kauye haka mutane su ganshi ai lokacin da mala'ika jibril zo ga ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka ganshi musamman Umar da ya ba mu labari a wannan hadisi ai kun ga sifanta mana id dala alaina me yace ba malakun yace ba sai ce rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sha'ri la yura alaihi atharu safari wala ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen hadisi kaga ashe kenan Umar ya ganshi haka nan sauran sahabbai sun ganshi shi yasa da ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atadruna manir rajul kun ga shi ma sai ce manir rajul kun san wane ne wannan suka ce Allah wa rasuluhu a'lam shine sai yake cewa hadha jibrilu atakum yuallimukum dinakum kaga su sun ga mutum amma an fassara musu cewa mala'ika jibrilu ne don haka mala'ika jibrilu haƙiƙa ne ba tatsuniya ne a zuciyar wani ba balantana a ce an wato ita saurin sa haka a ƙarya wa qad wasafa Allah ta'ala jibril alaihi salam na ko ba bane hmm na mani sa'il na'am mani sa'il ne ko akwai babu riwaya mai rajul tayyib tayyib jazakumullahu khairan a sai ke cewa sannan wa qad wasafa Allah ta'ala jibril alaihi salam Allah madaukaki ya siffanta mala'ika jibril bi annahu dhu quwwatin cewa shi ma abucin karfi ne inda zil arshi makin kuma sannan shi matabbaci ne wato tabbatacce ne mai matsayi ne mai makana ne a wurin zil arshi ma'abucin al'arshi wato Allah subhanahu wa ta'ala muta'in abin yi wada'a ne thamma a can a inda yake tare da sauran mala'iku aminin kuma amintacce ne thamma ma'ana a can wa anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'ahu bil ufuqil mubin kuma sannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ganshi a sasannin sama a horizon ya ganshi a bayyane shi ne ma'anan sasanni wa wasafahu bi annahu sannan kuma Allah maɗauki ya siffanta shi da cewa shi ne shadidul quwa mai tsananin ƙarfi ne zumin ratin mai kyakkyawan halitta a gun wasu malamai kamar suka fasara wasu kuma suka fasara shi ma dai mai ƙarfi ake nufi fastawa kuma ya daidaita yace wa huwa bil ufuqil a'la yana nan a wasasanni mafi daukaka thumma dana fatadalla sannan ya kusanta ya kuma yo kasa kasa fa kana qaba qausaini aw adna ya kasance dabda kamar kausi guda biyu aw adna ko fiye da haka fa auha ila abdihi sai Allah yayi wahayi zuwa ga bawansa ma auha abin da yayi wahayi ma kadhaba al fuadu ma ra'a zuciyan nan fa bata ƙaryata bata yi ƙarya ga abin da ta gani ba ma'ana abinda ta gani hakika ta gani ba kazzaba bane ma kazzaba alfuadu ma ra'a ma'ana zuciya abinda ta gani zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakika ta gani ba ƙarya ba don haka ashe kenan a mala'ika jibrilu hakika ne sai ce afatu marunahu shin kuna jayayya da shi alama yara bisa abinda ya gani walaqad ra'ahu nazlatan ukhra kai ya taba ganin sa ma fa wata saukar daban inda sadratil inda sidratil muntaha a lokacin ko a wurin sidratil muntaha indaha ita wannan sidratil muntaha a wurin ta ne jannatul ma'awa aljanna ta makoma take iz yakhsha sidrata ma yakhsha yayin da abin da ke lullube wannan itan magariya yake lullube shi Allah ya ce ma zaghal basaru wa ma tagha idan nan bai karkace ba bai kuma yi dagawa ya wuce iyaka ba laqad ra'a min ayati rabbihil kubra lalle ya ga daga cikin ayoyin ubangijinsa mafi girma kun ga waɗannan abubuwan duk sun nuna mana abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani babu tatsuniya hakika ya gani mun fahimci wannan sai kuma yace wa qad thabata fi sahihain ya tabbata a cikin bukhari da muslim an aisha daga aisha radiyallahu ta'ala anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama annahu lam yara jibrila fi suratihi allati khuliqa alaiha ghayra marratayn cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai ga malaika jibrilu ba a cikin surarsa da aka halicce shi a kanta sai sau biyu sau biyu kawai ya taba ganin sa ashe kaga me ya gani tatsuniya yau ba tatsuniya bace ba kuma khayali bane da gaske manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya gan shi ya'ani almarratal ula bil ufuqil a'la karan farko ya wanda ya ganshi bil ufuqil a'la a sasannin sama inda har yake ba mu labari cewa yana da fuffike wajen guda nawa guda 600 kuma sannan daya kawai fuffike daya idan ya daga shi zai rufe saman gaba daya ba abin da ake gani saboda girman sa to kaga wannan ya nuna shi ma ba tatsuniya bace hakika ce sai ce wan nazlatul ukhra karo na biyu kuma da ya ganshi shine inda sidratul muntaha a lokacin sidratul muntaha da muka karanta yanzu a wannan aya wa wasafa jibril alaihi salam fi mawdi'in akhar bi annahu ar-ruhul amin wa wusifa an kuma siffanta mala'ika jibril a wani wurin a cikin alqur'ani bi annahu ar-ruhul amin shine ruhin nan amintacce wa annahu ruhul qudus kuma shine ar-ruhul qudus ila ghairi zalika kai zuwa da wasu siffofin waɗanda ba wannan ba min sifatin lati tubayyinu annahu min a'zami makhluqatin lahi ta'ala al-ahya'i al-uqala na daga cikin abubuwan da za su nuna mana cewa kai mala'ika jibrilu fa yana daga cikin wato manya-manyan halittun Allah subhanahu wata'ala masu rai kuma masu hankali da ransa da hankalinsa yana sane da abin da ake kuma ana aiko shi da sako daga Allah ya kawo manzanni wannan kuma shine abinda masu falsafa nan da masu ke so su karyata ko su nuna cewa su nasu sama yake da nasa wa annahu jauharun kuma shi jiki ne wanda za a iya ganinsa jauhar haƙiƙa ne da za a iya ganinsa qa'imun bi nafsihi mai tsayuwa a kansa ba ard bane ma'ana ba sifa bace in ba kuma ta misalin da muka yi ba akan bambancin ardu da jauhar ko yawwa laysa khayalan ba kawai tunanin zuci bane da mutum zai raya a zuciya fi nafsin nabiyyi a zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam kama za'ama ha'ula'i almalahidatul mutafalsifatu almudda'una walayatallah kamar yadda waɗancan mulhidai mabiya falsafa masu da'awar walittakar Allah subhanahu wataala masu da'awar cewa su waliyai ne kamar da suke da'awa to ba haka bane wa annahum wai kuma suna da'awar cewa su a'lamu min al-anbiya'i sun fi annabawa ilimi duk wannan ƙarya ne mun gane wannan sai ce wa ghayatu haqiqati haula'i to yanzu kuma zai dawo ya ga mana kamar da dama ibnu taymiya ya saba bayan ya ga mana wannan magana tasu ƙarya ce ya zo mana da ayoyi daga qur'ani cewa mala'iku ba khayali bane yanzu dai mun gama fahimtar wannan to yanzu ƙarin bayani zai mana wanda da ya faɗe shi a baya ma duk magana za ta tafi daidai amma saboda yawan ilimin ban Allah ya faɗi wannan gun kuma sai ya ƙara tuno wani abin daban da yake da alaka da mawdu'in sai ya ƙara kawo mana yake cewa wa ghayatu haqiqati haula'i matukar haqiqanin waɗannan mutanen suwaye masu i harkar sufancin nan da suka dauka ta falsafa masu da'awar a komai Allah ne gayar matukar haqiqanin su shine inkaru usulil imani in kana so a dunkule ka san aqidar wannan mutanen shine suna inkarin musu da jayayya da kafircewa usulul imani gaba daya usulin imani abinda aka gina imani a kansa bai an yi menene usulin imani su ne rukunan imanin nan guda shida da muka sani bi an yi umina billahi shine imani da Allah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir waɗannan su ne usulul iman to asalin aƙidar waɗancan mutane ƙaryata wannan harkar domin duk mutumin da ya ce maka mala'ika babu shi a waje khayali ne tunani ne kaga ba zancen mala'ikan nan ya kawo wahayi na wajibi a imani da Allah da mala'ikun Allah da manzannin Allah da ranar ƙarshe duk magana na duk ta zama ƙarya domin ba mu san Allah ba sai ta hanyar manzan Allah sallallahu Alaihi a matsayinmu na ɗan adam Allah bai mana magana ba koyawa wani magana in ba annabi ba kaga da babu annabawa da ba za mu san akwai Allah ba saboda akwai annabawa akwai manzanni ya zaɓe su ya aiko da saƙo zuwa gare su wasu ya musu magana da shi da su wasu kuma ya turo mala'ika da saƙo ya gaya musu saƙo na yau da kullum da saƙon shari'a duk waɗannan sun faru tsakanin Allah maɗauki da halittarsa bayansa manzanni to da ba don waɗannan annabawan ba da duk wani abubuwan da imani da Allah da imani da mala'ikun da imani da manzannin da littafan da ranar ƙarshe duk da ba mu san su ba amma kasancewar mun yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana akwai Allah ya gaya mana akwai mala'iku ya gaya mana akwai tashin alkiyama akwai littafan Allah akwai kuma manzanni mun samu wannan mun imani da haka wannan usulin imanin masu harkan nan ta cewa annabawa ba su ga komai ba mafarki kawai kamar mafarki kawai suka yi cewa mala'ika ya gaya musu amma ba abin da aka gaya musu kaga sun karyata annabawa to masu wannan zancen sun ruguza mana imani da Allah sun ruguza mana imani da mala'iku sun ruguza mana imani da ranar ƙarshe da littafai da manzanni kun gane wannan zancen shine ke nufi sai sai wa haqiqatu amrihim hakikanin kuma lamarin nan nasu jahdul khaliqi shine inkarin samuwar Allah ma gaba daya mahalicci ba su yadda ma akwai Allah ba wani zai ce a'a ya za a yi kuma suna cewa su ne Allah ka ce kuma su yadda da Allah ba so yake ya suranta maka hakikanin mazhabar tasu bari ku ji kuma yace fa innahu fa'un nan ta ta'lili ne zai mana ta'lili dalilin abin da ya faɗa ɗin can zai kawo mana yace domin ku wasu ja'alu wujudal makhluqi huwa wujudal khaliqi domin sun sanya a samuwar abin halitta menene abin halitta duniyan nan da muke gani shine abin halitta ma'ana abin da Allah ya halitta da mu da bishiyoyi da sama da ƙasa da teku da dabbobi gaba daya ai mu ne abin halitta mu ne abin da Allah ya halitta mun gane wannan to su masu wannan aƙidar ta sufancin wuce gona da iri masu wancan falsafa ɗin su ibnu arabi da makamantansu sun ɗauki cewa wannan duniyar da kake gani huwa wujudul khaliqi shi ita ce nafsin samuwar shi kansa Allah subhanahu wataala ma'ana ba wani abu ne Allah ba banda wannan abin da kake gani kun gane wannan zance ko ba ku gane ba ba wai zaɓe suke su ce wane Allah wane ne ba Allah ba a su agunsu ba duk abin da kake gani wujudin duk abin ka buɗe ida za ka rufe idanka sai can ka buɗe to duk abin da kake gani kawai ba komai bane a gabanka da samanka da ko ina Allah kake kawai kake gani kaga kenan ashe abu gurinsu babu Allah sai wannan abin da muke gani kun gane shi yasa yake cewa haƙiƙanin imanin su fa shine jahdul khaliqi inkarin samuwar Allah domin in dai akwai allan da ya halicci wannan to ba dama a ce waɗannan abubuwan da muke gani duk su ne allah in kuwa mutum ya ce waɗannan abubuwan su ne allah to ya ce babu allah kun gane abin da yake nufi da wannan yau kwarai da gaske wancan ake magana a kansa mutumin kyawa ba shi sa ya faɗi wannan wannan aƙidar a kansa suke ko a kanta suke kuma ita suke nufi kiran da suke komai kawai zancen wani zancen wata aljanna da wuta duk wani tatsuniya ce ku kuka yadda da wannan saboda kun yadda da annabawa wannan abin da kake gani halitta nan ba komai ban da Allah kuma abin da suke nufi ke nan za a tabbata ba shi yasa suka ce ana ana ana takammusi ba in wani ma ya mutu to kawai zai dawo ne da wata surar daban yadda mutanen indiya suke imanin nan cewa idan mutum ya mutu to zai sake dawowa da wata surar daban wani mun yi magana a kansa shine karma suke ce masa ko in kuma ya ya wuce wannan matsayin in mutumin kirki ne sai sai nirvana shine haɗe da Allah subhanahu wataala gaba ɗaya shikenan sai zauna can ba zai dawo ba to kaga dai akwai Allah da kenan ko ba haka bane ai ba zai yiwu ba dan adam dan adam ya inkarin Allah ba zai yiwu ba in yayi da baki ne kamar da zamu zo mu ji irin yadda na fir'auna shi ma siffanta mana da da baki ne amma babu dan adam din da zai iya wadatuwa daga tabbatar da Allah subhanahu wataala cewa akwai shi shi kansa cewa wane ya zama abu kaza ai sai da aka samu bambanci tsakanin abu kaza din da abu kaza sannan har za a ce ya zama shi ko ba haka bane in aka wane ya ce ya zama shi ma ya zama Allah idan da babu Allah mai fa'idar a ce mani wani ka zama shi din don haka dan akwai shi ne shi yasa ma har wani zai ce ya zama shi din kun gane abin yawwa to amma in ka duba hakikanin wannan mazhabar abinda take kaiwa gare shi shine ka dauki cewa ba abinda kake gani banda Allah kaga kenan ashe babu Allah tunda dai wannan abin da muke gani ba shine Allah ba zai yiwu a nan in an ce komai Allah ne kenan duk wanda suke ɗakin masallacin nan kenan in aka ce kowa Allah ne kenan kaga duk ba bambanci mu ko mun san muna da bambanci yauwa wannan ga sunansa wannan ga sunansa wannan nogo wannan baki wannan fari wannan gajere ba zai yiwu a ce kuma duka Allah bane wannan wannan rashin hankalin fa yana da yawa ba dan dama musulmi sun kuskure sun fada wannan harkar ba asali kazantar ta yi munin da bai kamata ma a yi bayani a kansa ba Allah sauki sai ce na'am shine nirvana nirvana eh duk dama daga indiya suka da kuwa ai mun yi wannan a baya ko in ba ku manta ba eh dan taqammus asalin taqammus shine ka shiga rigar wani daga qamis shine ma'anar taqammus yawa to amma wannan shi taqammus suna ne da larabawa suka sa wa incarnation incarnation shine dama idan abu ya mutu ya shigo ta wata surar ya shiga wani abu daban shine asalin incarnation to da bature balarabe yazo fassara wannan sai ba shi suna taqammusi to a gurin su kuma addinin India sura biyu ce da shi akwai karami akwai babba karamin shine karma babban shine nirvana yawa to muje sai ke cewa wa qalu kuma suka ce alwujudu wahidu samuwa dinnan abinda yake saman mai duk abinda kake ganin sa dinnan inda akwai shi to abu ɗaya ne kawai ba komai banda abu ɗaya walam yumayyizu bainal wahid bil aini wal wahid bin nau'i basu bambance tsakanin ayyanannen abu guda ɗaya a ce wannan wahidun ne bil aini ainihinsa kamar misali Allah madaukaki daban yake da sauran halitta da kuma wahidun bin nau'i wahidun bin nau'i kamar misali a ce jinsin dan adam kunga nau'i ne kowanne ɗaya daga ciki sunansa dan adam to su suna kallon abin la'alla a sura ta gaba ɗaya sashi da dan adam taka din da ba dan adam taka ba da dabban taka da menene dukkaninsu ba komai abu guda ɗaya ne ma'ana suna kallon wujudin kawai sai a ce wujudi samamme duk abu samamme to abu ɗaya ne alhali ko in ka zo ka duba hakikatan dole ne a samu duk abin da yake akwai shi to dole yana da sifa tasa daban in ko yana da sifa tasa daban to za ta bambanta shi da wani to zai zama a ayyanansa daban a jinsin nau'insa mako daban ma'ana akwai abin da in kai amfani da wani ɗaya kan misali yana da sunansa na daban sunansa wani in a mutane ne sannan kuma yana da suna da ya haɗa shi tare da wani yauwa sunan duk mutane don haka akwai suna collective nan guda ɗaya sunan mai sunansa mutum duk kowa ɗaya daga cikin mu nan sunansa mutum amma kuma a cikin mutanen kowa da sunansa to kowa mai sunansa shine wahidun bil aini wahidun bin nau'i kuma shine wannan mutum din kowa daga cikin mu nau'in mutane ne mu mun gane abin to sai yake cewa fa innal mawjudati domin ku duk abin da ake ce masamammu dinnan duk samammun abubuwa tashtariku fi musamman wujud suna tarayya a sunansu na samuwa nan aka ce al-mawjudat samammun abubuwa samammun abubuwa komai ya shiga ciki duk abin da yake akwai shi ai ya shiga cikin wannan jinsin abu samun mun ko to sannan sai ke cewa kama tashtariku al'unasiyu fi musamman insan kamar yadda dan adamtaka take duk wani dan adam dan adam dan adam shine unasi wa unasiyya kathira yawwa duk suke musharaka a ƙarƙashin sunan al'insan duk mutum sunansa dan al'insan wal hayawanatu hakanan dabbobi su ma fi musammame alhayawan suke tarayya a ƙarƙashin sunan alhayawan dabba yace walakin hadha almushtarik alkulli ko almushtarak alkulli la yakunu mushtarakan kulliyan illa fi dhihni amma wannan tasawurin abin da ya hada su gaba ɗayan ba a suranta shi a waje akwai shi sai dai aka ai mun taɓa wannan zancen shi ma in ba ku manta ba kamar yadda wannan mutum ɗin da ake cewa mutum ko mutuntaka zaman mutum mutum al'insaniya kenan kaga insaniyar ai ba wani abu ne da muke ganinsa a jikin kowane ɗan adam ba ba riga ba ce ba hula ba ce ba takalmi ba ba wando ba na haka mutum shine mutum amma in aka ce nuna min mutum ɗinka kai da kake a matsayinka na mutum mutum ɗin daban kai kuma gangar jikinka daban ba haka ba ne kowa daga cikinmu nan mutum ne amma in aka ce ku fito min da wani abu sunansa mutum wanda daban yake da wannan jikin ai babu ko to shine abin da ke nufi shine al-mushtarakal kulli ma'ana general abin da aka hadu a kansa aka yi tarayya wajen suna ɗaya da shi to duk abin da aka ce kulli ne innama yujadu fil azhani wala yujadu fil khariji wannan ka saba da maganar ibn taymiya ba za ka sha wahala wajen fahimtar wannan ba yana maimaita shi da yawa a wurin da yake magana akan ko mai da martani ga masu wannan irin aqida ta falsafa a sawa'un babin asma'i wa sifat da kuma wannan babi na tasawufi da makamancinsa yace la yakunu mushtarakan kulliyan illa fi dhihni yace wa illa in ba haka ba kuwa fal hayawaniyatu alqa'imatu bi hadha al-insan laysat hiya al-hayawaniyatu alqa'imatu bil faras in ba haka ba in aka ce al-hayawan kamar yadda mun sani masu ilimin sciences a biology ai ana cewa animals umuman kuma komai ya shiga ciki har ko kuma ka ce living things haka ake cewa living things misali abubuwa masu rai shi yasa a gurin da larabci ilmin biology ake ce masa ilmul ahya wato ilimi na abubuwa masu rai kun ga an ce living things ai duk abu mai rai ya shigo ciki nan sawa'un dabba da ba dabba ban an ce animal ma kamar da dai suke faɗa a larabci suna cewa ai ta'arifin dan adam a gun masu mantiki me dan adam suna cewa al-insanu menene shi hayawanu natiqun yawwa in an ce hayawan nan karka ce kawai dabba ka ce abu mai rai ne kuma natiqun mai magana to kaga hayawaniya din ta hada duk abu mai rai ya kunshi da dan adam da dabba hadda ma tsirai su ma suna da rai duk in aka ce abu mai rai duk waɗannan abubuwan sun shiga to sai yake cewa alhayawaniyatul qa'imatu bi hadhal insan wato rayuwa ko abinda za a iya cewa dan adamtaka ko kuma abinda za a iya cewa wato zaman mutum mai rai irin wannan sifar ta hayawaniya da za a ce dan adam ai hayawan ne mai rai ne to laysatil hayawaniyatul qa'imatu bil faras ba ita ce irin rayuwar da take tare da doki ba dan adam da ma'ana wannan sunansa dan adam wancan kuma dabba ne amma duk sunansu me masu rai in kuma ka dauki sunan dabba ma'ana kamar da ke a larabci ana cewa duk abin da yake dubbu alal ardi shi ake ce ma dabba yau duk abin da yake yana tafiya yana ko jan ƙasa ne ko takawa da ƙafarsa ana kiransa dabba a nan ɗan adam ma ka ce masa dabba ne saboda yana yawo a bayan ƙasa mun fahimci wannan to wannan sunan ai irin dabbantaka ai haƙuri ba ɗan adam karkace ɗan adam an ce masa dabba an zage shi irin abin da su wato wannan sunan na halitta da za a ce masa dabbantaka da take jikin ɗan adam ba irin ta ce a gundoki ba mun gane dan adam saboda me yana da hankali kuma yana furishi yana magana da haka shi hayawan ne natiqun shi ko doki fa hayawan ne buhum li'annahu la yantiqu shine buhum yawa to muje inda kun gane wannan shi nan so yake yabi hatta asalin nasu da suke amfani da shi ya kwalkwalo shi ya ce hatta anan ma duk ƙarya kuke in kuka yi amfani da dukkan maujud abu ɗaya ne ai kun yi kuskure saboda maujudat dole ne su bambanta ko da sun haɗu a ƙarƙashin suna da ya haɗa su cewa duk suna nan samammu ne su to ai wani samamman daban wani samamman ma daban da haka munin duk samammu ne amma a tsakaninmu akwai bambanci to ina ga mahalicci da ya halicce mu ya za a ce gaba ɗaya komai duk abu ɗaya ne babu ko babu mahalicci babu kuma mai halitta duka abu ɗaya ne kawai so sai ke cewa fa wujudul khaliqi jalla jalaluhu laysa huwa ka wujudi makhluqatihi da haka in ka zo ka ce cikin zamammun abubuwa da Allah da ba Allah ba duk abu ɗaya ne kawai ake samu sai ce ba haka bane domin kuwa laysa wujudul khaliqi wujudul khaliqi jalla jalaluhu samuwar Allah subhanahu wataala laysa ka wujudi makhluqatihi ba ɗaya take da wato samuwar abin halittarsa da ya halitta ba waɗanda ya halitta sunansu abin halitta shi kuma sunansa alkhaliku huwa alkhaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yaushe mutum yana karanta ma alqur'ani duk wannan rashin hankalin ba zai shiga kansa ba shi yasa wallahi babu abin da zai tsirar da mutum irin ya rike qur'ani ya kuma hada da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace sai shi wa haqiqatu qawlihim kai haƙiƙanin maganar su ma dai qawlu fir'aun ita ce magana fir'auna to ya sake kawo wani misalin ne kuma da kafircin fir'auna ya kwatanta da kafircin waɗannan mutanen sai sai wa haƙiƙatu ƙaulihim ƙaulu fir'auna haƙiƙanin ƙaulinsu kamar faɗin ra'ayin fir'auna ne yaya aka yi ya ce allazi attala sani'a wanda ya kore samuwar mahalicci as-sani ana nufin al-khaliq attala ma'ana ya wufintar bai yadda da samuwarsa ba فإنه لم يكن منكرا هذا الوجود المشهود domin kuwa ai fir'auna bai inkarin cewa wannan samuwar da ake ganinta da ido cewa akwai ta ba bai inkarin cewa ba sama ba ƙasa ba shi cewa yi babu mahalicci mun fahimci wannan ko kuma yadda awar shi ma mahalicci ne walakin za'ama annahu mawjudun bi nafsihi la sani alahu agun fir'auna wannan samuwar da muke gani wannan halittar sammai da ƙasa da teku da mutane da sauransu akwai su amma ba su da mahalicci shi haka yace ai ko kun fahimci wannan da awarsa da ta ƙarya da yi shine maujudun bi nafsihi haka abu ya samu kansa la sani alahu ba shi da mahalicci wa haula'i su ko wadancan zuwa masu masu wahdatul wujudi yawa masu cewa komai zai zama Allah wa faquhu fi zalika su ma sun dace da shi ta wannan gefen ta ina suka haɗu da magana fir'auna da maganar waɗannan mutanen in ji kun fahimci zancen da muke yauwa ta ɓangaren korewar samuwar Allah ai a baya ya gaya mana cewa haƙiƙanin mazhabar waɗannan 'yan komai Allah ɗin ne ai shi ne suna kore samuwar Allah ne saboda sun ce babu komai sai abin da kake gani duk abin da kake ganin nan kuma in ma ka kira shi Allah to shi din ne dai amma dai wannan abin da kake gani ba komai banda shi kaga duk wanda yace maka banda saman nan da kasan nan da dan adam da teku da bishiyoyi da komai duk abin da dai muke ganin nan banda shi ba wani abu ashe kenan ba mahalicci to haka shi kuma wannan fir'auna shi ma ba cewa ya babu halittar sama da ƙasa ba cewa amma wannan halittun sama da ƙasa da ɗan adam da teku da bishiyoyi da komai da komai su suka samu kansu ba su da mahalicci sun yi itifaki nan ko ba su yi itifaki ba don haka da ra'ayin masu wannan komai Allah ne da ra'ayin fir'auna ɗaya ne duk kafircin ɗaya ne kun gane zancen wa alaikum salam tuna na'am min ilahin gairi yawwa e su sun ce komai amma dai ai ya tabbatar da samuwar duniyan nan da ƙasa da sama da me kuma yayi da awa ta ƙarya cewa shi abun bauta ai ba ce khaliq yace ba ba cewa ni ne khaliqin wannan abun ba yawwa da cewa yayi wa ana ni ne khaliqi amma daga baya dama daga baya ne yazo yace wa ana rabbukumul a'la gashi ita ma fasara da ibn jami'a mana akan ta ya kawo ta duk da kuma lokaci dai ban sani ba ba zai ishe mu ba yace wa haula'i wafaquhu fi dhalika lakin za'amu bi annahu huwa Allah fa kanu adalla minhu su waɗancan masu falsafar 'yan komai Allah ne sun dace da fir'auna a wannan ƙaulin cewa wannan duniyar ba ta da mahalicci ko sai dai sun ƙare suka riya cewa a'a ba wai ba mahalicin ba mahalicin akwai shi amma babu baka ganinsa shine ainihin wannan ɗin da kake mai bambancin da fir'auna kenan anan fir'auna shi ya kore mahalicin ya ce wannan abun haka ya samu kansa wannan duniya haka ta halicci kanta ita kadai kun ga kafircin sanan to su kuma waɗannan cewa suka yi wannan abin da kake gani wannan duniyar tamu akwai mahalicinta amma kuma ba wani abu bane mahalicin ita din ce kanta kaga bambancin kaɗan ne ko sai suka sanya Allah ɗin ba wani abu bane shine shi wannan saman shine ƙasan shine ruwan shine teku shine mutum ɗin shine aljan shine komai da dabbobi duk abin da kake ganin ba komai bane Allah ne kaga inda suka ɗara fir'auna kenan a kafirci shi ya kore ba cewa yayi Allah shine wannan jikin abubuwan ba cewa yayi waɗannan abubuwan haka suka samu kansu ba Allah kun bambance maganganun nasu kun fahimce su to su kuma sai suka kara wannan suka ce walakin za a mu bi annahu huwa Allahu fakanu adalla minhu don haka sun fi shi bata don haka duk mai wannan aqidar ya fi fir'auna kafirci kun gane wannan can ko yana cewa la ilaha illallah in dai kun fahimci wannan can na eh dama a ai cewa na shi dama na eh haka ne shi ma ta wannan gefen shi yana fada da mutane a kan su zo su bauta masa ne amma shi ta bangaren ba ta bangaren halitta ba ta bangaren bauta a zo a bauta masa yauwa su ko waɗannan suna ai gaba ɗaya rububiyar sai gaba ɗaya aka rusa ta yau haƙƙin rububiya kafin a zo ma kan haƙƙin uluhiyya Allah mu duke kyauta mana to sai ce lakin za amu bi annahu huwallahu fakanu adalla minhu وإن كان قوله هذا هو أظهر فسادا منهم duk da dai cewa ƙaulinsa ɗin nan wajen fasadi zahiri haka ya fi nasu barna cewa ya kore samuwar Allah su kaga sun tabbatar da akwai Allah amma sai suka cakuɗa suka ce da duniyar da halittar da komai su ne Allah amma shi ya ce ba Allah su kuma suka ce akwai amma suka ce Allah ba wani abu bane sai wannan abin da kuke gani din kun gane babbancin ne nasu to sai ce amma duk da zahiri nasa yafi sai ce wali hadha ja'alu ubbad al-asnami ma abadu illa Allah shi yasa a wurin waɗannan mutanen masu bautar gunki suka ce basu bautawa kowa ba sai Allah shi ma wani amin sha zancen akan sa suke cewa duk abin da ake bautawa ba komai bane sai Allah har suka soki annabawa cewa annabawa sun takura mutane wai dan me mutane suna bautawa Allah ku zo ku hana su saboda gunkin ai ba wani abu bane shi ma Allah ne har ana ganin laifinsu har na gaya mana maganar wani har yake wani suna na wulakanci da ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan amina ya ce wai ya takura wa mutane ku duba saboda wulakanci da tsabar kafirci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai waɗannan kuma masu wannan ilin zancen su ne suke kare manzon Allah su ne masoya manzon Allah wanda ya ce ba san zancen su shine maki manzon Allah amma su suke magana irin wannan har a cikinsu a samu wanda zai ce wai dan amina ya cuci mutane ya takura mutane suna bautar komai wai duk Allah ne amma ya zo ya ce a zo a bauta abu daya ta haula wala quwwata illa billah dole mu tsaya nan lokacin ya cika ya kure maganar kuma bamu kare ta ba kusa mata alamar inda zamu tsaya zamu tashi inda yake cewa wa qalu lamma kana fir'auna ko fi mansibit tahakkumi ko kuma mu dawo mu dauko daga maganar fir'auna mu maimaita ta sai a fi fahimta na'am alaikum salam tu na'am eh bari mu rufe sai mai tambayo saboda lokacin ko eh to ina zuwa nan dai zamu saurara insha Allah sai mako na gaba sai mu hadu a inda muka tsaya din da fatan Allah madauki ya tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai wa sallallahu wasallama baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk na'am malam me kike cewa eh oho na'am mana yana cewa waɗannan maganganu muke da ake cewa an faɗa a kyawa ba a kyawa ne kawai ba a nan garin ma an faɗa ai dama ba nan ne kawai ba abin ana faɗa ne saboda shi na kyawa an ji shi a wayoyin mutane ma'ana an sa a sautinsa wasu kuma wanda aka yi a nan ku sai wanda yake nan aka faɗa ba mu ji kaset ɗin ba amma kuma wannan dama ai abin da ke rubuce ni akwai lokaci da muka yi taɓa zama akan wannan matsalar fadar mai martaba sarkin dutse akan wannan zancen na mutumin kyawa ɗin lokacin har aka zo da shi aka yi masa maganganu aka tambaye shi a lokacin da muke maganar aka kawo wannan maganganun wasu har daga cikin mazauna a wurin wani kamar rike kansa zai kuka saboda tashin hankali isi yanzu musulmi ne zai faɗi wannan minci shi ne a lokacin da ke ga musu ai wannan maganganun su ne aka yi ta faɗakarwa mutane cewa akwai su a cikin littafai da ba a yadda ba yanzu suka zo samarinsu suka karanta suka yadda su faɗa haka ne ko ba haka mai dama can waɗannan maganganun duk ba sabon abu da suka kawo gaba ɗaya wannan maganganun suna nan mafi akwai abin da ya fi wannan muni ma duk an faɗa yanzu maganar a kira manzo Allah sallallahu da irin wannan sunan ai kaga kila shi wancan bai faɗe shi ba da kila kyawun da sun kashe shi da a ce ya ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi da irin wannan lafazin ko da ke Allah shiru din da za a yi tunda an saba haka mai irin wannan abin ma kyale shi ake komai ya wuce don haka abubuwan wato rashin hankali idan ya haɗu da hamasa mun san da lokacin da ake faɗakar da mutane ana cewa gashi nan a cikin littafin waɗannan mutane sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza wanda bai buɗe littafin ya gani ba sai ce malamai da suke wa'azi ta ce yan izala ne suke musu ƙarya ƙarya ake yi ba haka bane abu amma tunda sai kuma Allah ya kawo mu wani lokaci aka tafi aka yi ta karatu kowanne bangare duk mabiyan kowace hanya kowace dariƙa suka ce yaran su su je su karatu kuma aka je aka yi ta karatun da aka yi ta karatun yaro saurayi natsuwarsa ba ta kai ta dattijo ba shi idan yaro saurayi ya fahimci abu so yake kawai a yi duk koma mai zai faru ya faru don haka shi ne sai yaransu da suka karanta waɗannan abubuwan kuma suka yarda da su suka ce wa mai zai hana su masu faɗi a da su shi ne suka fara faɗin waɗannan abubuwa ne amma da dattijan tsoro suke su faɗi wannan sai ga wanda ya girma ya yi nisa a cikin harkar sai a gaya masa shi sa suke cewa dama an shiga bata ake yi dan sun hango irin waɗannan maganganu ka Allah dai sauke Allah ya kyauta a wannan me yake cewa to wannan wani dan uwa ne yake buƙatar addu'a zai interview yau to Allah ya bashi nasara akwai wani abin daban ko tambaya ko wani abu to Allah ya samu dace wannan mai tambayar ko mai neman addu'a din yau ina son mana tambihi har yanzu akan wata mas'alar da mun san ta ita ma dai da daddiya ce masu harkar da'awar babu imani da hadisai ko rashin aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tunanin shi ma nan yana dawo mutane yana da kyau yan uwa masu fita kauyuka wa'azi anana ta maganganu akan irin wannan abu irin wannan harkar tana nema ta sake dawa mun san fikiran nan ta qur'aniyun da ake cewa wanda ba su yadda da hadithai ba sai ƙur'ani la'alla wata ran za mu samu lokaci mu yi magana a kanta asalinta asalinta kwata-kwata a kone mutum sunansa ahmad khan mutumin indiya dan boko ne ana ce masa sa ahmad khan haka mutanen london suke ce masa dan indiya ne kuma suka yi amfani da shi lokacin da indiya take so ta sami ko ingila kai take so ta sami sin nasara mai karfi wajen harkarta ta mulkin mallaka a indiya to ta yi amfani da wasu daga cikin 'yan indiya da suka yi karatu a gunta musulmi su zo da irin waɗannan fikirorin don su ƙara raunana musulmi to shi ahmad khan yana cikin waɗanda aka yi amfani da su su suka fara yada wannan tunanin waya za a yi a ce wannan rayuwar sai da hadisi za a yi addini ai na ƙur'anin bai isa ba sai fara jefa wannan fikirar sai can aka samu wani mutumi sunansa abdalla chakralawi haka yake abdalla chakralawi kun san sunan yan indiya haka yake cha cha da yawa akwai to shi kuma shi ne farkon wanda ya kafa kungiya mai suna ƙur'ani kawai ba hadisi a tarihin duniya 1902 ya fara wannan abu 1902 wannan kunga duka da farko abin nan karshen 19th century da farkon 20th century aka fara kamar da suke cewa sannan abubuwan suka fara yaduwa a cikin india aka yi ta amfani da wannan damar ana nisanta wato musulmin indiya daga amfani da hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi daga nan abun ya ci gaba suka fara rubuce-rubuce har ya taho fikirar akwai wanda suka fara ta da khawarjawa mu'tazilawa sai abin da suka ga dama na hadisai suke amfani da su yanzu ko jiya muna hirar da wani dan uwa akan wannan kun ji labarin abin da ya tabbata wani daga cikin kiristoci da ya musulunta manya-manyan kiristoci ya ba da labari ya ce shi abokin muhammadu marwa mai ta tsini ne shi da shi dukansu kiristoci ne shi mai ta tsini wannan kirista ne asalinsa amfani aka yi da shi daga fadar fafaroma aka tsara musu wannan abin yadda za su taimaka yada irin wannan nisantar hadithai din a ce a makalkalewa iya ƙur'ani ya isa ba don komai ba saboda an san amfani da sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba zai yiwu a addini ba ita ba ba zai yiwu addini ya yiwu da iya ƙur'ani shi kaɗai ba ba zai yiwu ba duk wanda za ka tambaye shi mai irin wannan tunanin tambaya guda ɗaya kawai ta isa ta rusa masa yaya kake sallah in dai zai sallah irin tamu wannan ta asuba a yi raka a biyu ta azahar a yi raka a hudu la'asar hudu magariba uku isha'i hudu to babu ita a ƙur'ani sai idan daga yau zai ce ya daina ko ba haka bane to amma in har zai yi wannan to dole ya amfani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to domin a jawo mutane wannan bala'in shine aka samu su Muhammad Marwa mai tatsi ne ainihin asalin sa Kirista ne wannan ya tabbata ba ku kwanto abokinsa da suke tare aka hado su da kwangilar abin da shike bada labari kuma ya ga ya musulunta ba daɗe ba harki ba da wannan labarin cewa gashi gashi gashi amma da aka gano saboda gudun a tashin hankali aka ce a rufe wannan zancen in ba haka ba za a iya samun matsaloli a yanzu musulmi suka gano yadda aka cuce su za su iya ta da hankali amma duk manya sun san wannan zancen don haka mutane ku mai da hankalinku ku dawo kan ƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ta karatun nan kuma a shiga ƙauyuka a fahimtar da mutane ba wai da irin wannan labaran ba a'a a koma ainihin musulunci gangariya na asali wanda zaka samu daga cikin alkur'ani wanda zaka same shi a bukhari da muslim da tirmidhi da abu dawud da nasa'i da ibn majah da muwatta maliku da musnad na imam ahmad da makamantansu da kuma abin da zaka samu a cikin ahalari da ishmawi da iziya da risala da askari da lawwali da thani waɗannan abubuwan su ne addinin musulunci da kuma sauran littafai dai na musulunci ba iya wannan da na ambata ba amma abin da nake bayarwa misali ne duk wanda zai ce maka kar ka yadda da wani wani abu banda qur'ani to ka san inda yake asalin maganar sa ga daga inda ake samu ta yau amma ba magana ce ta musulmi ba bakon abu ne ya shigo musulmi dan a nesanta wannan harkar Allah madauki ya taimake mu dai ya tsare mu daga irin wannan fitinar a can a baya shekarun baya wani lokaci 1989 90 an so a shiga wannan harkar a nan garin Allah maɗaukaki ya tsare mu Allah maɗauki kuma ya ƙara tsare wallahu musta'an to sai mu tsaya da mai wannan addu'a da kuma dukkan ƴan uwa masu neman addu'a Allah maɗauki ya biya musu bukatun su na alheri Allah ta muke shi an tabi na amma ne sai sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina muhammad assalamu alaikum